الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka ta kofar gidan mai girma sarkin damba jiya mun dakata a cikin wannan sura mai albarka surata ibrahim aya ta 37 inda annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake ce ma ubangiji ya allah na kawo wani bangaren zuriyata na ajiye a wannan guri na makka inda ɗakin ka yake mai alfarma domin su zama sun tsaye da sallah don haka yana roƙonka ka karkato da zukatan mutane zuwa gare su kuma ka hore musu abin da za su ci su sha ka ba su dama wato kenan su shukura wannan aya ita muka tsaya a kanta yau kuma insha Allah ta'ala hudu ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama tana shekara 1445 wanda ya dace da sha hudu ga watan uku 2024 gregorian calendar za mu ci gaba da wannan sura aya ta 38 inda allah maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الله بلوك كذلك يكي تشيوى ربنا أحرش النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينا تشيوى ربنا إنك تعلم ما نكفي وما نؤلن bayan Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya kawo iyalinsa makka ya ajiye ya kuma nuna matsalar da take makkan shi da kansa guri ne wanda yake kwari kwazazzabo ne babu amfani a cikinsa duk da ya yi musu addu'a ya kuma tafi ya bar na nasaratu hajara a gurin da ita da ɗanta sai yake cewa a cikin addu'o'insa rabbana ya ubangijinmu innaka ta'lamu ma nukfi Allah ka san abin da muke boyewa a cikin zuciyarmu wannan malaman tafsiri suka ce abinda annabi ibrahim yake nufi shine ya ɗauko matarsa da ɗansa nasa da cikinsa kuma ɗansa na fari kuma bashi da wani ɗa a duk duniya sai shi da amaryarsa ya zo ya aje su a wani guri babu gida babu ɗaki babu mutum babu ruwa sai ɗan wanda ya kawo shi a cikin salka babu abinci sai dan dabino da ya kawo su a cikin jaka kuma ya zo ya ajiye hakika da bakin ciki a cikin wannan a zahiri kaga bai kyauta musu ba don haka zuciyarsa ba za ta saba samun kwanciya ba don haka yake cewa ubangiji ka san abin da muka boya cikin zuciya na rashin kyautata ma wayannan iyalan na da nayi bai kamata haka ta faru da su ba to amma kuma tunda daga umarnin Allah ne madaukakin sarki bayan da iya dole sa hakan ya tafi da shi wa ma nu'linu Allah ka san abin da muke bayyanawa wato kenan a fili lokacin da wanda ce mata Allah madaukakin sarki ne ya umurce ni na yi miki haka don haka ki zo ki zauna a gurin da addu'an da nayi Allah ya kawo musu abinci Allah ya kawo mutanen da za su zo su zauna tare da su su ɗebe musu kewa ubangiji Allah madaukakin sarki duka wa'annan abubuwa ka riga ka sani akwai cikakken tawakkali da annabi ibrahim ke karantarwa a lokacin da dan adam ya samu kansa cikin halin da bayan da ya iya masa dole haka zai yi saboda umarni ne na Allah madaukakin sarki saboda su annabawa daga cikin aqidarsu shine cewa idan aka ce wannan umarni ne na Allah ya yi musu daɗi bai musu daɗi ba sun fahimci hikimar ba su fahimci hikimar ba hakan din za su yi kokari su yi ba mu magana son zuciya cikin zuciya lamarinsu ba mu magana kuma son ɗaukaka da son duniya ta sani da kafafa da isa duba babu wani a cikin zuciyarsu kawai menene zai faranta wa Allah madaukakin sarki shine abin da suka sa gaban ka wa ma yakfa lillahi min shay kuma babu abin da zai koye ma Allah madaukakin sarki ko ma menene shi fil ardi anan ban kasa wala fi sama'i haka ba wata kenan a cikin sama kenan yanzu ba maganar abin da ke damusa cikin zuciyarsa na ɗaukowa ɗansa da matarsa da ya zo ya ajiye a cikin gurin da babu abinci ba kadai ba a'a kome ma a duniyan nan babu abin da yake ɓuya ma Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya san komai kuma yana kallon komai la ta taharraku zarratun ba illa ya alamuha babu ƙwayar zarra da za ta yi motsi face Allah maɗaukakin sarki ya riga ya san da ita ya san da ita don haka shi yasa masu tsoron Allah kullum suna la'akari da irin wayannan ayoyin saboda ba sa wato kenan ba sa bayar kansu dama ko guda daya ta saba wa ubangiji sai dai inda gajiyawa ta dan adantaka wato kenan ta same su shikenan musa a cikin zuciyarsu shikenan to mu je malam الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Allah madaukaki sarki ya ce a harshen annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam hikaya annabi Ibrahim ya ce alhamdulillahi alladhi wahaba li al-kibar Isma'ila wa Ishaqa godiya ta tabbata ga Allah da wahaba li ya bani kyauta alal kibari akan wato kenan sufa ya bani kyautar Isma'ila da wato kenan Ishaqa abubuwa guda biyu da kamata mu la'akari su anan shine cewa in an ce hiba kyauta shine wato kenan abinda za a maka biduni muqabilin yanzu in nayi maka kai min wannan ba kyauta ake kiransa ba amma in nayi maka abinda baka saka rama mun ba wanda shi da ake kiransa kyauta don haka aka ce ita'u shay'i biduni muqabil a dauki wani abu a baka ba tare da akwai wani abu in ton da kai kuma zaka bayar ba yanzu allah maɗaukakin sarki a harshen annabi ibrahim ke cewa ya ba wa kyautar isma'ila da ishaka a annabi ibrahim kamar wannan yana nuna mana kenan yayaye da haifayya da ake samu kyauta ce daga gurin ubangiji don inda iktisabin ma'aurata ne babu inda za a yi aure a rasa haifuwa amma sai kaga wani ya yi auren amma bai samu haifuwar ba wata ta yi auren amma bata samu haifuwa ba saboda kyauta ce ta ubangiji allah maɗaukakin sarki bai bata ba ko kuma allah maɗaukakin sarki bai bashi ba saboda kyauta ce wanda kai ba za ka iya bayar da madadinta a sakamakon godiya ba yau ta saboda haka shi ya zama kyauta allah maɗaukakin sarki yana cewa ya habu liman ya sha'u ina sanko ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهن ذكرانا وإثناسا ويجعل من يشاء يقيما Allah madaukakin sarki in ya ga dama sai ba mutane ƴaƴa mata gaba daya in ya ga dama sai ba mutane ƴaƴa maza gaba daya in ya ga dama sai hada masa su maza da mata a wani wani kuma wanda Allah ya ga dama sai ya sashi ya zama bakarara mata ba za ta taba haihuwa ba Allah ya sanya ta bakarara ko kuma namijin da ba zai taɓa haihuwa ba allah maɗaukakin sarki ya sanya shi haka to abu na biyu da za mu fahimta anan shine ana son shukura muƙabilin ni'ima allah maɗaukakin sarki ya bashi isma'il ya bashi ishaqa don haka ya ce alhamdulillahi na gode wa allah maɗaukakin sarki da haka duk abin da allah ya yi maka na ni'ima annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana karantar da mu ka gode wa allah kuma ka faɗa ƙwalo-ƙwalo Allah na gode maka da kai min kaza Allah maɗaukakin sarki da ka bani ɗa na gode maka Allah da ka bani ɗa na gode maka Allah da ka bani mata na gode maka Allah da ka bani miji na gode maka Allah da ka bani rigar da zan saka na gode maka ka iya mu sha wahala Allah Allah da ka fitar da mu alhamdulillah duk abin da Allah madaukakin sarki yayi maka na ni'ima ana son ka buɗe baki ka ce Allah na gode maka Allah din ya ji sadau kuma jama'ar alami da su ma su ji tun daga shi za annabi ibrahim ya faɗa hatta kai ga mu ma yanzu mun ji cewa annabi ibrahim ya gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan yaya wannan kenan sannan kari bugu da kari akan wannan shine idan mutum Allah madaukakin sarki ya bashi yaya maza sai zama yana godewa Allah madaukakin sarki zaka ga wato kina a sakamakon wannan godiyar Allah zai isa albarka a yayan su zama sun tallafa masa idan kuma yaya mata ya bashi sai ya godiya sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya sanya ‘ya'ya matan sun je sun auri mazan da za su zo su masa biyayya su tallafa masa ba tare da shi ya ɗauki ɗauniyar tarbiyyar wa'ancan mutanen ba saboda shukura ɗin da yawa Allah maɗaukakin sarki wanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a ƙin bakarara wanda bai haifu ba idan yana gode wa Allah maɗaukakin sarki a kan rashin haifuwar saboda bai san hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada masa ba Allah zai sanya mutanen al'ummar gaba ɗaya su zama sun yi sympathizing da shi sai kaga yara suna zuwa suna taimaka masa suna masa kaza kaza kuma ba shi ya haife su ko ba shi ya dauki abin nan su amma duk waɗannan abubuwa sai mutum ya fahimci cewa ni'ima ce daga gurin Allah kuma sai ya gode wa Allah maɗaukakin sarki don Allah yanda ya shine daidai da bai baka ɗa namiji ba ‘ya'ya mata ya baka to wannan shine daidai don haka a nan mukabil shi ne kaiwa Allah maɗaukakin tarki shukura akan wannan karka daga hankalin ka cewa sai ɗa namiji ko kuma da bai ba ka ‘ya mace ba maza ya baka to karka daga hankalin ka cewa sai ya baka wannan abin da ake bukata yanzu shine duk wanda Allah baka shine daidai kuma shine naka kuma a kansa ne zaka yi wa Allah maɗaukakin sarki wato kenan godiya kun ga annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam baki da baki ke cewa na gode wa allan da ya bani wato kenan isma'ila da ishaka sannan inda yake cewa alal kibari bai ce ma alkibari ba allah maɗaukakin sarki ya bani haihuwa a kan girma ba ce tare da girma ba saboda ala yana nufin ɗaukaka ne a ko'ina take yau tare da na girma bai faɗi haka ba sai ya ce a kan girma na saboda ɗaukaka kuma wato a kan girman nasa bai samu wato kenan haifuwar ba sai da kuma rahamar Allah ba da kuke sarki kuma ta zo ta hau kan girman nasa sannan Allah ba da kuke sarki ya bashi domin dan fari suka ce wasu ruwaya suka ce bai same shi ba sai da ya wajen shekara ɗari da uku tukunna sannan ya samu ɗansa na fari na biyu ko sai aka samu shekara goma sha uku akan na farkon tukunna ya samu na farkon Ismaila bayan kuma shekara goma sha uku ya samu na biyu shi ne wato kenan isi haka kuma su ne 'ya'yansa kuma su ne 'ya'yansa kuma Allah ya samu su kuma masu albarka wanda zuriyarsu har yanzu ita take shugabancin duniyan nan har yanzu zuriyarsu ita take shugabanci in ka je bangaren kiristoci da yahudawa zuriyar isa haka ne in ka zo bangaren mu musulmai zuriyar isma'ila ne saboda haka duniya yanzu ko dai musulmai ko kirista ko yahudu su ne suke controlling duka in ka koma sai ka ga ya tattara ya koma gidan annabi ibrahim a sakamakon wata kina wannan godiya da yake wa allah maɗaukakin sarki don haka ce inda rabbi lalle tabbas ubangiji na lasami addu'a wanda lamu lamul kasimi ce wallahi mai jin addu'a ne wallahi mai ansa addu'a ne yana jin addu'a ma'ana mai ansawa ne kenan idan allah maɗaukakin sarki yana jin addu'a ya kamata mu roƙe shi ya kamata ku roke shi wa qala rabbukum rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan ansa muku addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiyal ibada ita kanta ita ce asalin ibada addu'a ibada ce a wani hadisi yake cewa addu'a'u mukul ibada ita ce bargon ibada kaga yanzu duk mutumin da aka je aka sa wani abu aka zuke bargonsa a cikin kasusuwansa zai sake amfani babu ko neuro menene ake kiransa masu neurology za su a wani ba zai rayu ba saboda an zuke barwansa to addu'a a cikin duk ayyukanka aka zuke ta aikin ka bina zai tafi hatta kai ga Allah madaukakin sarki yana fada cikin hadisul qudsi duk wanda baya roƙo na to ni ina fishi da shi ko yawwa wallahu yagdabu insa in taratta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yagdabu Allah yana fishi in baka roƙonsa amma ƴaƴan adam ka zo yau ka zo gobe ka sai fara jin haushin ka haba jiya ya suna masa jiya ya zo da rannan ma yana nan garka sai fara abin nan ubane ya adam hina ya tsalo ya dabu lokacin da ake roƙonsa yake biya amma shi kuma ubangijin baka roƙonsa shine wato kenan zai fushi da kai don haka kenan ashe yin addu'a yana da wato kenan muhimmanci a gare mu sannan addu'an da za mu yi har kullum ya zama akwai yaƙini a cikinta wa inna Allah ta'ala la yastajibu min kalbin gafilin lahi ko zuciyar mutumin da yake rafkananne ko yana idan ya jarraba Allah ko yana gwada ne ban san ko za a samu ko za a in za ku yi addu'a ne sa su ce ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah madaukakin sarki kun tabbatar kawai Allah madaukakin sarki zai ansa ko yaqini domin inna Allah ta'ala hayyun Allah mu jin kunya ne don haka yana jin kunyan ka daga hannunka haka ka roƙe shi har ka sauke Allah da kuke sarki bai ansa ba zai wuyan gaske kana mutum musulmi mumini Allah da kuke sarki yana ansa addu'a don haka mu iltija'i zuwa ga Allah maganar da muke samu shine muna son wuka yanzu ai maza wuka kenan ko sha yanzu magani yanzu shi kuma Allah da kuke sarki da ya ga dama ki abunsa yawa annabi musa alayhi salatu wasalam ya roki allah ya ce rabbi ra'ayi menene rabbi ko innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatul hayati dunya zinatan wa amwala ko allah madaukakin sarki ka ba ma fir'auna da mutanansa kawo duniya ka ba su dukiya ka ba su komai da komai saboda ina tsoron za su yi amfani da wannan su batar da mutane gaba da hanyanka don haka yanzu addu'an da nake an shine rabbi dimis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim wa la yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim don haka Allah ba da kuke ce dukiyar ta suka yimke ta zuciyar su kai musu kaza kaza kaza kaza kar ma su imani sai sun ga azaba mai da Allah ya ce masa kad ujiba da awatu kuma shikenan an ansa addu'a amma wannan addu'a ba su ganta a aikace ba sai bayan shekara arba'in amma ba Allah ya ansa ko kuma abin da muke so shi ya sa a zamanin mu na yanzu na yan gaggawa ba ko liman ne a masallaci ba a jiransa a ba lokaci yayi kawai ba za ka ga a buga kawai ai lokaci yayi ba ka wani masallaci za ga an rubuta ta azhar karfe kaza muke yi da azhar karfe kaza da zaran ya lokaci ai lokaci yayi shikenan ba ba maganar jira yanzu mu yan gaggawa ne ko to shi ya sa kasuwar bokaye take ci saboda za su zo su maka tsafi su yi maka wasu abubuwa kuma ubangiji Allah ya yi masa istidraji sai ga abin da kake so ya faru ko ki ga abin da yake so ya faru take yawa mun manta da Allah ba dauki sarki saboda haka annabi Ibrahim ya ce lalle ubangiji na ansa addu'a kuma lalle mai addu'a kuma mu yi addu'a da yaqini tabbas Allah ba dauki sarki zai ansa mana to mu je rabbi ja'alni رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ya ci gaba da addu'arsa bai yanke ba ya ce rabbi ya ubangiji ij'alni muqima salati Allah ni kaina tukun ka fara ka sanya ni ni mai tsaye da sallah ne mai tsaye da sallah ne wannan du'a daga cikin addu'ansa kenan har yana addu'a Allah ya sa shi mai tsaye da sallah ne wa sayinu bi sabari wa salat ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki ta hanyar wato kenan hakuri Allah ya baku hakuri ka roki Allah ya sa ka zama kai mai hakuri ne akan ka'ida shari'a da tsari na ubangiji ka roki Allah madaukakin sarki baka hakuri ya sa ka kai mai hakuri ne akan kula da sallah haka Allah madaukakin sarki ya ce mana to kaga ashe kafin ma mu al'umma mu ga annabi ibrahim yana cewa Allah ka sanya ni mai tsayi da sallah bai ce ba rabbi ja'alni musallin ba Allah ka sanya ni mai sallah ba a'a yace muqima salati mai tsayi da sallah mai tsayi da sallah don haka kenan kaga sai da sallar nan wani abu ne mai muhimmanci kuma wannan matsala ce wanda ya kamata kowa ya tambayi kansa ina ma cikin masu tsaye da sallah domin din da Allah madaukakin sarki zai umarni sallah su ce wa aqimu salata ko aqimu salata ko tsaye da sallah ba mujarradin ku sallah ba sadaka sunna ce ta annabawa manzanni tsaye da sallah kun ga can a baya da yace ya kawo zuriyarsa sai ta rabbana li yuqim li yuqimu salata Allah na kawo su ne don su tsaye da sallah a nan garin Makka don haka ni ma ka sanya ni mai tsaye da sallah irin wannan addu'a yana da kyau kowa ya tunanin ya retin kansa ina cikin mukimin salat ko ba na ciki to in ya ga baya ciki ya ga lapsis to sai ya rika roƙon addu'a ai ya rika addu'a yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sanya shi mai tsaye da sallah Allah ya sanya wa min zuriyati yace da wasu daga cikin zuriyata ma Allah madaukakin sarki ka sanya wato kenan masu tsaye da sallah ne idan mun dauki min anan littabi'i min zuriyati ai wa nasu min zuriyati idan kuma mun dauki min a matsayin za'ida zai zama rabbi ja'alni muqima salati wa zurriyati da ni da zuriyata Allah ba dauki zarki ka sanya mu masu tsaida wato kinan sallah wannan addu'an annabi Ibrahim yake sannan sai yace rabbana ya ubangiji mu taqabbal du'a Allah ka ansa addu'an nan Allah ka karbi addu'an nan kenan Allah yana karbar addu'a kuma yana da kyau mutum in zai addu'a ya naci a addu'a ya nace Allah madaukakin yana so a nace a addu'a yawwa saboda haka kaga yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a duk da haka yace kuma Allah ka ina roƙonka ka ansa addu'a ka ansa addu'a ba kuma addu'a kadai ba duk ayyukan da muke na ibada duk ayyukan da muke na alkhairi mu kokari mu roki Allah madaukakin sarki ya ansa mana Umar bin Abdul Aziz bayan an yi an yi aikin Ramadan an yi an gama hidimomin Ramadana washe gari an tafi masallacin idi ya ce ya ubangi ya ce ya jama'a kun share wata guda kuna bautawa Allah madaukakin sarki ta hanyar azumi da salloli da karatun alkurani da adoyi da ayyuka alkhairi kaca kaca ya ce fa ha antum karatun gashi yanzu kun fito tasaluna Allah kuna roƙon Allah madaukakin sarki an ya taqabbala minkum Allah ya karba muku ta haka zaman da muka yi na a filin masallacin idi Allah addu'a da muke shine ka karba mana ka karba mana abdullahi bin umar yana cewa da zan so a ce allah maɗaukaki sarki ya karba mu ko da raka ɗaya a rayuwata raka ɗaya aka ji raka ɗaya karba kallon tun muna ganin ibada ta ma gaba ɗaya an karba ya ce ai in an karba min guda ɗaya tun da allah ce ina ma ta gabbal allahu min mutaki na na san na cikin mutaki guda ɗaya nan da aka karba raka ɗaya nan za ta sanadiyar da zan shiga aljanna a bani filin raka ɗaya ya ishe ni ko yawwa Allah ji ka amincin salage ce ko a dagali ko a kan dagali to sau da aka ce Allah maɗaukakin sarki ka an samu na addu'a rabbi firli ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim ya ci gaba da addu'a sai ce rabbana ighfir li ya ubangijinmu ka gafarta min ka gafarta min kaga kenan har kullun a rayuwa mutum kare manta da kansa kaga yace ubangiji ka gafarta min wali walidayya Allah madaukakin sarki ka gafarta mai iyayena ka gafarta mai iyayena yanzu idan muka ce annabi Ibrahim ya yi addu'a Allah ya gafarta masa wani abu ne da ke a fili ko amma fadin sa da yace wali walidayya ka gafarta mai iyayena mun san kuma an ce baban annabi Ibrahim ba musulmi bane ko amma ya ce ka gafarta ma iyayena to kaga wannan akwai dan abin nan saboda yadda za a warware wannan na farko ko dai mu dauke shi akan cewa yayi wannan addu'ar kafin ta bayyana masa cewa abin nan ne wa ma kana du'a ibrahim li abihi illa an mu'idatun wa adaha iyahu ko falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu kafin ya fahimci cewa annabi ibrahim ba zai abin baban annabi ibrahim ba zai musulunta ba yake wannan addu'o'i ko can yace wa gafir li abi innahu kana min ad-dallina Allah ka gafarta mu babana na fito da shi kwalo kwalo saboda haka yanzu wannan ma sai mu dauke shi a haka kenan ko cewa ta yayi addu'a ne kafin ta bayyana masa yau saboda qur'ani ya kwalo kwalo ya tabbatar da cewa babansa yana da matsala wannan ma ta bayyana lahu annahu aduwwal lillahi tabarra'a minhu amma kuma yana iya yiwa ummansa musulma ce eh ba don kuma saboda qur'ani ya nuna baban ba musulmi bane qur'ani bai nuna mana cewa ummansa ba musulma bace yawa saboda haka yana iya yiwa abin nan ɗaya kenan na biyu daga cikin malaman ƙurra akwai wanda suke karanta ta rabba na gafirli wali waladayya maimakon wali walidayya waladayya wani alifin akwai wanda suke cire shi in ya zama waladayya ne ya zama mai kenan ya'yana guda biyu dama kuma ya'yansa guda nawa ne guda biyu da ni da 'ya'yan nan nawa guda biyu Allah maɗaukaki sarki ka gafarta mana sannan ya ce walil muminina ina addu'a Allah maɗaukakin sarki ka gafarta ma muminai yanzu da ya ce walil muminina muminan zamanin sa kwakwan muminan ɗin alal idlaki to ashe baban kowa ne annabi ibrahim ko saboda addu'an nan ta annabi ibrahim insha Allah mu ma ta shafe mu Allah ka gafarta ma muminai wannan kuma yana daga cikin sifar mutanen kirki kullum suna son kowa da alkhairi ba sa ruwar alkhairi ma kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musayyidina umar bayan na bar duniya wani mutum zai zama ku daga yaman sunansa abin nan ko waisu zai zo daga marat wannan mutumin ba zai daga hannunsa ya addu'a ba sai Allah ba da kukin sarki ya amsa masa to daga idan za ka iya roƙar sai maka addu'a ka roƙe shi maka addu'a da haka daidai lokacin da suka karkaranci zai zo shi da shi da sayyidina ali suka yi dinga bi suna tambaya suka dinga bi har sai da suka same shi sai suka ce to yanzu mun zo ka mana addu'a ne yace ani bana ke bancewa mutum da ya addu'a ta addu'a ta ga al'umma musulmi ne kawai gaba ɗaya saboda tunda Allah yana addu'a ansa addu'a sa kullun ya tashi addu'a yake yi a dukkan musulmai baki daya wannan shine abin da yake wato kina abin sadaka mutanen kirki kullun suna hakan nan yawa annabi ibrahim shi ma alayhi salatu wasallam yace Allah ka gafarta min ka gafarta iyayena ka gafartawa wato kenan mu'minai yau mai kuma hisabi musamman ranan da wato kenan za a tsaye da lissafi ranar ranar tashin alkiyama kenan ko ranar za a zo a lissafin ayyukan ka na alkhairi a yi lissafin ayyukanka wanda ba na alkhairi ba a dora a mizani a ga wanda zai rinjaya a baka wata kinan sakamakon da ya dace da kai mu je malam ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
الله مرحبا كذلك ولا تحسبن الله kada ku yi tsammanin Allah maɗaukakin sarki in an ce hasiba a nan ba na lissafi ba ne wato kenan na tsammani ne kada ku yi tsammanin Allah maɗaukakin sarki gafilan am hasibtum an ta da kulul jannata kuna tsammanin za ku shiga cikin aljanna don haka akwai hasiba na lissafi kuma ayan da muka karanta din a baya yau mai kumul hisab hisab ba lissafi ba da za a zo a yi lissafi a dauke wannan i minus i plus ko shi ne hisabi ke da haka kwamfuta ake ce mata hasu saboda ita ce uwar lissafi to wannan hisab din ba na lissafi ba ne na tsammani ne a hasiban nasu an yi tarku mutane suna tsamman za a kyale su ne don sun ce sun yi imani ba a jarrabe su ba da haka tsammani ne to yanzu aka ce kada ku yi tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki gafilan amma ya amalin zalimuna wai mai rafkanuwa ne ga barin abin da azzalumi suke aiwatarwa suwa ne ne azzalumi wanda suka zalunci kansu duk wani wanda yake azzalumi ko ta hanyar shirka ko ta hanyar kafirci ko ta hanyar cuta ko ta hanyar menene asalan ta sauka kan mutanen makka ne ko saboda shirkarsu da suke yi amma kuma hukuncinsa ya ja ba za sa kan kowa da kowa duk mutumin da yake wani abu na zalunci sai kuma kaga Allah madaukakin sarki ya bar shi kamar yadda hadisi yake cewa inna allaha la yumli lil zalim Allah yana saurara wa azzalimi ta zaluncin sai ta zaluncin sai ta zaluncin sa hatta idza akadahu lam yuflihu har da Allah zai damke shi da nan kuma wato kenan abu shi ma ba zai masa dadi ba to dan haka shi yasa wannan ayar take cewa kada ku yi tsammanin Allah ya rafkana ga barin wato kina abin da azzalimi suke ma'ana Allah bai san ma suna yin wani abu ba yanzu kaga akwai abubuwan da shugaban kasa za a yi ta yi na kwama shala ba lalle ne sani ba akwai abubuwan da gwamna a ƙarƙashinsa za a yi ta yi na kwama shala ba lalle ne sani ba ko wani ciyama na local government ko principal na wata makaranta ko mai anguwa ko wani sarkin wani gari kai a cikin gidanka za a iya wata kwamata da baka ba santa ba amma irin wannan rafanon ba a jingina ta ga Allah madaukakin sarki saboda ya alamu khayinatul ainu ma tafi sudur ko walƙa kai da idonka ubangiji Allah ya sani sannan kuma yana da masu rubutawa inna rusulana yaktubuna ma tamkuru duk abin da kuke manzanninmu suna rubutawa su ne wato kenan mala'iku na Allah madaukakin sarki don haka babu lokaci aka ce Allah madaukakin sarki shi yake control din sama da kasa sammai guda bakwai da abin da yake sama da su kasai guda bakwai da abin da suke kasa da su duka suna hannun ubangiji Allah madaukakin sarki don haka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya karanta baya kama Allah madaukakin sarki balle bacci saboda da Allah madaukakin sarki zai yi gengedi ko da na lahaza ɗaya ne just a second ko da mai kake zamanin zai faru wayannan abubuwan sama da kasan duk su zama babu control a kansu kaga wata kenan sai a samu abin da ake kira incident explosion za a samu komai zai lalace don haka Allah madaukakin sarki baya wannan ko babu abin da za ka yi kai outsmarting din Allah madaukakin sarki ba a kuma overpowering ɗinsa babu kuma abin da za a yi face da saninsa kuma da iradarsa kuma dalla-dallan komai ba jumlatan ba yawan sarkin garin nan zai iya samun statistics na mutanen garin nan miliyan kaza ne a garin nan amma in ya tafi wani garinsa sai je wani gari a wani sai ga wani ɗan damam ba lallai ne sun ce wannan ɗan damam ne ba lalle ne ba ko dan Najeriya in ya tafi wani guri shugaban kasa ya gaishe a wani guri ba lalle ne ce wannan dan Najeriya bane yawa amma Allah madaukakin sarki ya san komai in ka dubi rabin tururuwa ko ramin kiyashi ko shazimani duk iyaka adadin ta ko gara duk iyaka adadin wanda suke ciki dan Allah ya san su daya bayan daya kuma yana lura da dumotsin su daya bayan daya shigansu da fitansu da abincin da za su ya riga ya tsara musu har iya rayuwarsu to haka in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmanu abda laqad ahsahum wa addahum addan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda saboda komai a kirge yake kawai a gurin Allah madaukakin sarki to ta yaya ne ne za a ce wai Allah wani abu ya faru wanda bai sani ba saboda ka karku tsammanin hakan nan zai faru to amma me yasa Allah madaukakin sarki nan yace amma ya amalu zalimuna kada ku yi tsamanin Allah ya rabka daga barin abin da zalimai suke aiwatarwa saboda shine yake da ciwo ya san komai ma mu'minan ma da suke Allah ya sani amma na azzalimai shine yake da ciwo ko don haka Allah ce karafa su tsani ku yi tsammanin fa tukunna wai Allah bai san abin da yake faruwa ba bai sa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu satakuna alaikum athara za a nuna muku bambanci da fifitawa fifiko ko da ƙabilanci zamani zo da san kai duk za a nuna muku a dinga ɗiban dukiyar al'umma ana arzuta waɗansu sai a fada suka ga dama ko kuma ko ɗugo a hana ku ya ce haka zai faru da kuku musulmi sai ji yaro sullata yan haka ya faru zamani zai ya zami afala nukatiluhu ba za mu yaƙe su ba kawai kowa ba zo mai zanga-zanga kaza kaza sai ce a'a to adduna hukukan lazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum in lokacin yayi duk haƙƙin da kuka sannan wani ne akan ku ku bayar duk ayyukan da ya kamata a ce haƙƙi ne akan ku ku yi shi to ku yi shi naku kuma ku roƙi Allah madaukakin sarki wayancan da suke haka sun yi wa faru kowa sun fi karfin kowa kada su yi tsammanin Allah maɗaukakin sarki fa bai san wannan ba kuma kar su yi tsammanin kuma baya cikin rekod yana cikin rekod Allah maɗaukakin sarki ya san wannan don haka ya ce wa tas'aluna Allah allazi lahu sura ka kar ku yi tsammanin haka kar ku yi tsammanin Allah bai san abin da azzalimai suke aiwatarwa ba inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkasu fihi al-absar lalle Allah yana jinkirta musu ne zuwa wata ranar da gannan mutane zai kafe saboda dalema saboda rikici da wato kenan confusion da damuwa za a je wata ranar da in dan adam ya kalli haka to idan na sannan zai iya yin awa talatin arba'in hamsin kwana da kwanaki idan bai rufe ba ba zai iya rufe idan ba saboda duk inda tunanin duniyar da yake sama da ƙasa nan babu yadda kwakwalwarsa ba ta kai ba kuma bai hango solution ba kuma ga reality a gabansa ma'asullahi in kathurat alaika ta suddu alaika subul al-inbi'asi to yanzu ya ga subul al-inbi'asi kad in saddad alaihi komai an toshe zahiri yanzu dole sai ya fuskanci reality saboda haka yace ina jinkita musu yanzu zuwa ga wannan ranar idan su zai kafe a bude wallahi da zaka dauki allura ko masilla ka caka idan dan adam ba zai iya kiftawa ba ba zai kifta ba ai ko a duniya muna ganin irin wani abubuwa suna faruwa ko in mutum ya shiga cikin wani halin kakanin kayi sai ya yanku jikinsa ya jini ma bai ma sani ba akwai wani bawan Allah da yake ce mai yana tafiya daga Sokoto ya zo daidan ya wuce daidan kusa da tsafen nan wannan mutanen da suka zo suka tare shi da ya rufe kwanta akan motar sai ya daga ya ji ta doki dutsen ta tsallaka fafafafafafafa wuta ta ko'ina nan dinsa hannunsa ne kawai da yake rike da siyari nan dinsa da aka harba sai da yanke nan din sai yar fata ne kawai amma wallahi bai san haka ta faru ba bullet a nan dinsa kuma dan garin nan ne haka ya ja motar sai da kai ta wani gari ya fahimci motar niya by village ya fahimci motar tana da matsala ya tsaya dan a gyara matsalar sai ya ga jini yana ta zuba a wannan fa a sai ga abu yana laje-laje haka ya ji aka tsinke aka fara masa aiki amma wallahi bai ji ba wannan a duniya kenan ballantana ranar tashin alkiyama saboda ka karkowa ya kokari ya je shi da hakkin wani a kansa muhudi ina مهدئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الله مدوكاkin sarki ce idan wannan rana ta zo ta idan mutane ya kafe baya iya abin wato kenan muhtiina mutane za su fito a cikin wato kenan gaggawa hankali ya tashi lokacin da ake fito a cikin kaburbura za a tafi tashi alkiyama suna gaggawa modi ina ila da ko ko menene masu gaggawa zuwa ga mai kira yauwa a lokacin da kafir zai ce haza yawun asir yau akwai trouble eh kafir zai ce rannan yau din nan wallahi akwai trouble da garin an fito kuma mutane suna fito gaggawa gaggawa gaggawa yawun da da'i ila shay'in nukur mai kira zai kira ce jama'a ku tafi ku tafi amma zuwa ga me na'am zuwa ga mai shay'in nukur wani abu abin kyama azaban nukuran azaba ta kyama za ka kyamace ta ana kiran su zuwa ga abin kyama kafirin ya duwa ce kawai yau akwai trouble wallahi akwai trouble mukni irusi kowa ya san koyar da kansa ka san idan ka yi abin kunya ba ka son ku yi da hudu da mutane ko ka yi haka yau ba ka son wani ya ganka to a rannan ne za ka ga ainihin wannan la yartabu ilaihim darfu ganin su baya jiwa zuwa gare su ba sa iya kyaftawa ba sa iya kyaftawa wa bi da tun hawa sannan zukatan su kuma ta zama empty in an ce hawa empty babu komai a ciki ta zama iska ya holo ne a ciki kawai yawwa zuciyar babu komai a ciki Allah madaukakin zargi ce wa asba fu'adu ummu Musa ummu Musa fariga a lokacin da mahaifiyar annabi musa ta shiga tashin hankalin rabuwa da ɗanta allah ya siffata zuciyar ta ce ta zama empty babu komai a cikin zuciyar so da duk wani hanyar da za ta samu solution ba ta gan shi ba ta haka zama babu abin da za ta iya tunani kuma na samun wata kinan solution to mutane za su zo a wannan lokacin kawai sai dai kawai su tsaya su miƙa wuya su ga me za a yi da su jama'a ma'aikata alkhairi saboda wannan wato kenan ranar kun ga wannan fadun da kafirai ake da mujrimai da azzalimai ko idan mutum ba kafiri bane ba mujrimi ba azzalimi ba wannan fa ba ba kes din wato kenan bata shafe shi ba Allah ka rufa mana asiri to mu je mana wa anzirna fa yawma yatihimul azabu ويقول الذين ظلموا ربنا أقرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Allahu akbar sana Allah madaukakin sarki sai ci gaba da ba mu labari cewa an zirin nasa kaga da ana magana da azzalumai ko yanzu Allah madaukakin sarki cewa an zirin nasa kai gargadi a mutane an zirin zara shine ka musu gargadi ka ja kunnan su karfa kaza ya faru karfa to ka ja kunnan su an zirin nasa ka ja kunnan mutane akan yawma yatihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu idan Allah ya ce akwai wata ranar da azaba za ta zo ta to lalle ranar za ta zo kuma azabar za ta zo ta to karfa azabar ta zo a ce kai ma kana daga ce wanda azabar za ta shafe ka yau ka shi sa musulunci kullum a bayyane ki a fili ko tun a yanzu ake gaya wa mutane wani kaga mutum ya shiga cikin wannan kitsin shi ya kai kansa yanzu an gaya wa mutane ko Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen mutane kashaya ta zuwa cikin alkur'ani gwalo-gwalo kullum malamai suna karanta mana suna mana bayani a jakunan mutane akwai ranar da azaba za ta zo ta bai kulin lazina zalimu wanda suka zalunci kansu ko suka zalunci al'ummansu ko suka zalunci addininsu za ka ga sun zo suna cewa rabbana a kirna allah a ɗan jinkirta mana mana yanzu mun gane mun yi kuskure yanzu za a yi hisabi maimakon hisabin nan yadda za a dan bar maganar hisabi yawa a dan jinkirta mana ila ajalin karibin zuwa ga wani lokaci nan nan kurkusa ma'ana a dawo da mu kenan ba duniya zuwa ga wato kenan abin nan da duniya saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi ba su dauka ba malamai sun yi wa'azi ba su dauka ba duk wani mutanen kirki sun nusar da su ba su abin nan ba su fahimci wannan ba ko kuma sun fahimta ba su yarda ba yanzu sun ga reality ko sauraka yanzu kuma a lokacin da yanzu za su nemi wai cewa a sake dawo da su kaga ba zai yi ba ba zai yi ba a wani lokacin sauraka damar da dan adam yake da ita ta riga ta kubuce ko yawwa saboda haka sai dai dan adam ya ciji yatsansa ya yi nadamar wanda ya ja shi akan wannan abun kuma wanda ba za ta zama wata kenan ta amfani ba amma duk da haka ba za su iya hakuri ba za su yawo ubangiji Allah madaukaki sarki muna roƙonka ka dan jinkirta mana mana ila ajalin karibin zuwa ga wato wani dan ajali wanda yake a nan nan kurkusa najib da ta wallahi za mu ansa addu'an ka yanzu kan ba za mu sake taurin kai ba ba za mu sake taurin kai ba to ana dawowa duniya ne bayan an tafi wannan tabi'in rusul za mu bi manzanni za mu yi da'a yanzu mun riga mun gano to saboda haka kar mutum ya zama wata kenan a daidai lokacin da ba zai amfani ba ya zama ya wato yake na dama ko yawon sai allah maɗaukakin sarki ce za a gaya mu za a tambaye su can awalan ta kunu a samtun min kablu a shaida ba ku ne kuke rantsuwa ba kuke cewa malakun min zawalin kuna nan akan abin da kuka sani na iyaye da kakanu na addinin gargajiya na menene da sauransu babu wanda isa ya gusar da ku a kansa kuna na akan ra'ayinku da kuka yi itikadinsa babu wanda ya isa ya dauke ku daga wannan ya kawo ku a kansa ba ba ku ne ba ku ne ko to saboda haka yanzu kuma ne menene na wani addu'a a daidai lokacin da wato kenan addu'ar ba za ta yi abin ba yau mai tazakkarul insanu wa anna lahu zikra dan adam zai tuno cewa eh lalle ku an gaya mu lalle ku an nuna mun hanya lalle to amma anna da hu zikra ta ina wannan tunawar da ya zata amfane shi ba za ta amfane shi ba ba ta amfane shi ba kuma ma ƙarya suke yi walau ruddu la'adu wallahi in an dawo da su duniyar ma za su yi za su koma a kan wannan abin nawa ne mutumin da zai shiga cikin kurkuku a ta jan kunsansa a masa menene menene cewa shiga yanzu wala zama mutumin kirki in ya fito kuma ya je koma kan ainihin abin da aka kai shi kurkuku a cikinsa saboda ai lokacin da yake cikin kurkuku ma abin da yake cikin zuciyarsa yana nan to da kai zama da shi zai fito to su ma yanzu da za a dawo da su duniyar ma babu abin da za ta canja to saboda haka mai hankali shi zai wa kansa hisabi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasibu anfusakum wala antu hasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a muku hisabi wazinu anfusakum bil usdas al mustaqim kowa ya wa kansa ya auna kansa da ma'auni na adalci kai wa kanka adalci tunda kai anta alama bi nafsi kafi kowa sanin kanka duk abin da ka sani kana da shi na nafsis wanda zai iya zama maka matsala ranar lahira tun yanzu ka nemi ka nemi zaman lafiya da shi ko ka nisance shi duk abin da zai kai ka zuwa ga kusa kusa zuwa ga aljanna saboda haka sai kai kokarin wato kenan sai kai kokari wato kenan ka aiwatar da shi saboda kar ka zo ka shiga cikin irin wannan kaga wani lokaci aka ji sai rabbana absirna wa samina farjina na amal salihan inna muqinu ya ubangiji Allah Allah madaukakin sarki wato kenan ka nuna mana mun ji mun gani dan Allah dan annabi a mai da mu lahira yanzu kan muna da yaqini mun sakankance ko yawwa dan haka za ta musu wazo ko bima da situl likayi kun hada inna nasilakum wazo ko azabar kuldi bima kuntum ta'malun ah za ku dandana azaba saboda ai da ku manta da gaskiyar da aka gaya muku ko to yanzu dole za ku zo ku dawo ku dandana wannan kudar kar mutum ya zama cewa rabbana akirna ila ajalin qaribin da jib da'awataka wa nattabi'ir rasul Allah ka jinkita mana mu wato kidan za mu ansa addu'arka za mu zo mu bi manzanni kar mutum ya hakan nan to mu je malam وسكنتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الله مدعوك كذلك أي سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ai kun zauna a inda wanda suka zalunci kansu suka zauna ai adawa sun zo su sun zalunci kansu mun halakar da su samudawa mun zalunci da su wani mun halakar da su ko a inda suka yi tafiyan kuka je kuka zauna kuka ci gaba da saba wa Allah maɗaukakin sarki kamar yadda su suka zalunci kawukansu kuma kuka zo kusa zalunci kawukanku kaga idan kiɗabi ya koma zuwa ga waɗanda suke gurin da directly aka halaka waɗansu ko kuma ai kun san abin da mutane da suka zalunci kansu yau ba sa duniya nan suka aikata sai kuka zama ku ne makwakwafinsu da su ne suke saba wa Allah yanzu kuma ba sa nan ko kuma ko su kuma kuna saba wa Allah madaukakin sarki alhali kuma ta bayyana lakum kaifa Allah bihim kun san yadda muka yi da su yau ina suke ba ina suke babu su babu dalilin su dobi dai fir'auna wai shi ne dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta murkushe shi bai kai ga abin ta murkushe shi bai kai ga abin da ya nufi ba haka ne saboda haka duk abin da ya faru da su kun riga kun sani wa darabna lakum al-amsala kuma mun saba muku misalai kala kala mun buga muku misalai kala kala don kwakwalwar ku ta dauka ta fahimta cewa yadda ba su tabbata ba kuma ba za ku tabbata ba ina na murut wanda ya ce shi zai ce yaƙi allah wadda bakin sarki kisa sai sun nuna jallawa alamu sinati ya sun nuna cewa na marudu abin shahuna ya samu akan tun suna yan kanana aka rene su suka karfi aka yi sa aka yi akwati aka daure a jikin su aka sau musu fuka-fukansu aka sa nama a sama suna ta kokarin za su dauko kamo naman nan su ci shi ya hau da shi da yaransa suka hau kan akwatin ta da suka daga shi sama sama sama sama yace sai ya ga inda Allah yake ke ya ga inda Allah yake tun suna tafiya ce ba dan yaron nasa bude ka leka mana ka sai bude lawa yace wallahi na ga na ga duwatsun duniya manya manya irin su Himalayas din nan irin su Kilimanjaro mountain din nan wallahi na ga su kaman kaman tsuntsaye yan kanana yace mu ci gaba so ga zama zama zama zama zama zama da suka zama garin komai da sama da kasa duk ta haɗe gaba ɗaya wai yana son ya yaƙi Allah madaukakin sarki amma ina shi ina dalilinsa yanzu babu shi ba dalilinsa ina fir'auna babu shi ba dalilinsa ina abu jahil babu shi ba abin ɗinsa ina walidu dan magira babu su nan ƙasa ina su ba wa jangwar su babu su babu dalilinsu kowa ya tafi tafanu jami'an fama mabbiru wa matu jami'an wa matar kaba duk sun tafi gaba daya sun mutu kuma labarin su ma wasu kama babu abin ko yawwa to ka gani Allah ce mun riga musu ba muku sala ya kamata ce kun fahimta to mu je
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Allah madaukaki sarki ce wa kad makaru makrahum haka ne hakika sun yi makirci irin nasu ma'ana gwargwadon yadda kwakwallon su take fahimtar makirci mutanen annabi mai taguwan nan annabi salihu alaihi salatu wasalam ba mutum tara bane suka zana suka ce ta kasa mobin lahi ko menene lanubayyar na hugo to su su tara suka zanna suka yi fulanin yadda za a kashe annabi salihu a gida amma me faru su suka halaka mutanen fir'auna da suka ce za su je su halaka annabi musa sun gama tsara komai da komai amma me faru su suka halaka mutanen baka da suka yi ta kwara suna mitin suna mitin tun daga ran da suke so su halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hijira har yanzu a karshe ina suke yanzu babu wanda sun fadi babu nauyi ba wajen gwarzo wani irin rikici ne bai ba da plan din da bai yi shehu usman dan hodi ba har rijiya ya sa an tauna an kafa masu suka a cikin ta an shife da tabarma aka kira shehu usman dan hodi ya zo ya zauna me ya faru da shi wata riba ya ci don haka duk wani wanda yake da hawa zuwa ga hanyar Allah maɗaukakin sarki dai iya samun wanda za su yi masa wannan makarɗin sannan makarɗin kuma babu inda zai je shi ba haushe ya ce hasada ga mai rago kamar shuka ne ka samu ta taki tashi zai yi Allah maɗaukakin sarki zai taimaka masa don haka wakar makaru makaru sun yi makircin su kala kala tun na da can ɗin har ya zuwa yanzu nan da muke ciki amma wa inda lahi makaruhun matattarar makicin nasu a tafin hannun Allah ba da kuke zarki yake babu inda zai je shi ko da kaga ya samu muminai sai dai a babin ibtila'i amma ba a babin wato kenan wani abu ba bayan wannan Allah ba da kuke zarki zai iya jarraban muminan dan ya ga hakurin su da sauransu ai kaga a yakin badar an kashe musulmi a galo sun kai mutum 100 ko cikin su akwai su Abdullahi bin Haram baban Jabir bin Abdullahi akwai Sayyidina Hamza akwai Mus'ab bin Umair da sauran irin waɗannan abubuwan duka amma a babin jarrabawa ne amma duk da haka kafirai ba su nasara ba ko ba haka ba wayin kana makruhum ko da yake makircin da suke kullawa ma ya kai matsayin litazula min huljibal dutse wato kenan ya zama in sun cillo shi zai iya tada dutse daga inda yake tunkuda shi wani guri amma kuma a kan dutse za su jefa shi ba kan mutum za su jefa shi sai ya zama kuma bai tada mutum din ba amma makircin da suka yi an jefa shi kan dutse zai iya tada dutse amma kuma sai su jefa shi kan mutum kuma sai Allah madaukakin sarki ya kiyaye mutum din sai ya zama wata kidan bai ci nasara kamar wannan yana nuna mana cewa wa'anda suke makici dan cutar da addinin musulunci ba za su ci nasara ba ba za su ci nasara ba kuma abinda suke son ba zai faru ba kuma karshen ta in ba su duba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba wato kenan ta kansu zai koma don muji malam wala ta iban Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun zuntikam a ɗabi'ance ɗan adam ya kanka wani sujjin da wato kenan wani abu ya kanka ƙarfin ƙwaƙwalwarsa a wajen tunani a lokacin da manzanni suke kira ko masu da'awa suke kira zuwa ga hanyar Allah ana iya fin karfin su a murkusa su amma Allah madaukaki zai ce musu ya musu alkawari zai sasu aljanna ya musu alkawari zai taimaka musu ya musu alkawari zai musu kaza zai musu kaza zai musu kaza haka ne amma in sun shiga wani situation da wani yanayi sai ga kaman wannan abun ba zai zo shi ba don haka sai ka ga yanke kauna tana kokari ta zo ta in ba Allah madaukakin sarki ne wato kenan ya rufa musu asiri ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kababin arit ya zo same shi shi da wasu mutane suka same shi a ɗakin ka'aba ya kwanta ya jingina ga ɗakin ka'aba suka ce masa alata da ulana ba ka yi mana addu'a ba alata sassilana ba ka nema mana nasara a gurin allah ba da hukin sarki ba ita a lokacin mashirkan nan sun wujijjiga mu suna ta wannan malakan shi kala kala mu da sayin da zamu kababin arati karfe ake sawa a wuta sai yayi zafi a zo a rika banna masa a gadon bayansa kafin su an kashe su sumayya da abin maman ammar bin yasir ko da baban nasa yasir din da sauransu duka irin wa'annan ya ce wa kalla kina minal mushriki na azan mushrikai sun cutar da mu muka zo ce ga ya rasulullahi ina ce ni mune akan hanyar Allah eh to ka mana addu'a mana sai yace musu wallahi kafin ku za a zo da mutum akan imaninsa a sa min shar anan dinsa zarto a dinga tsagawa sai an tsaga shi biyu sayar a zo da kum na karfe mai tsini a dinga cika namansa ana yayyaga naman haka da aga ya galgala naman cikinsu amma wannan bai tau da su gabarin addininsu ba yace na rantse muku da Allah la yatimanna Allah hadal amr Allah sai ya cika addinin nan cap cap hatta yasiru rakiba min san'a ila hadramun har sai kaga zaman lafiya ya zo tun daga san'a a cikin yaman kenan ko zuwa hadramaut a siriya kenan ko mutum zai yi tafiya baya jin tsoron kowa saboda aminci ya zauna musulunci ya ji ya mamaye gurin ya ce walakin da kunta sajilo amma kuna gaggawa ne saboda haka kar a yi gaggawa allah maɗaukakin sarki ce fala ta sabannan laha muklifa wa'adihi rusula kada ku yi tsammanin allah maɗaukakin sarki tasirin adam mana tsammani ne kenan ko kada ku tsammanin Allah madaukakin sarki zai saba alkawarinsa da yi wa manzanninsa oh Allah madaukakin sarki yana nan akan alkawarinsa zai illa ya kadi zai jarabe ku ne amma siftum an ta da kullun jannata walamma ya tiku masal ladina kalamin qablikum kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka sakakaka kawai alhali ba a jarraba ku irin yadda aka jarraba wanda suka zo kafin ku ba a'a mana irin jarrabawa ne musatumul basa'u wadda ra'u wa zulzilu yau wa'ina abubuwan Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da su har sai su zo suna cewa mata nasarar la yashe ne nasarar Allah madaukakin sarki za ta zo yashe ne taimakon Allah madaukakin sarki zai zo to a daidai lokacin nasarar tana dabda hakurin su kuma yana dabda wato gane ya gaza sai Allah madaukakin sarki inna nasarar lahi qarib taimakon Allah madaukakin sarki ya yi kusa saboda Allah madaukakin sarki zai taimaka musu don haka wannan kaman tasliya ne Allah yake ma muminai kada su yi tsamanin Allah ba zai cika alkawarinsa ba Allah zai cika alkawarinsa a duniya zai taimaka musu Allah zai cika alkawarin da ya musu aljanna na shiga aljanna annabi Allah madaukakin sarkin jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari a mumini da ya fita jihadi ko dai Allah ya dawo da shi gida lafiya tare da ganimar da ya samu ko kuma Allah madaukakin sarki ya bayi shahada sannan da abin da Allah madaukakin sarki ya tana dama masu shahada don haka Allah baya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad abinda ake bukata kawai ku samu thika ku samu aminci a zuciyanku ku samu contentment cewa Allah zai yi to an riga an wuce wannan layin inda kun samu wannan yakini shi yasa zaka ga wanda suke da wannan yakini duk matsalar da ta faru da sun yi addu'a sai ga Allah ya asa da sun sha abu musulmin kawalani baya yawo da abinci duk lokacin da ya ga abinci zai ce Allah kawo abinci sai ka ga Allah barkwai sarki ka saboda tsananin yakinin sa da ubangiji Allah barkwai ta haka lokacin da tafi aiki haji wasu kace jama'a ku zama tafiya da abin da ce a ni ba na tafiya da guzuri mun za ku zama tafi haka to shi kenan to wa zai na ba mu abinci ce ba da dawa yake ba mu Allah madaukakin sarki haka aka je maka aka je aka dawo ba za su roki kowa ba banda Allah madaukakin sarki wata rana zai fito a gidansa matarsa ta to yau mai gida wallahi ba mu da kaza ba mu da kaza ta irga ya zo masallaci ya sallah zamanin sa ba kowa a cikin masallacin ya ce ya ubangiji Allah matar abu musulun fa ta ce ba kaza ba kaza Allah ka bata ya ci gaba da sallarsa ashe wani yana ji sai tafi gurin khalifa mawaye tafi na bisa ce yana ji wani irin bahagon mutum ce wani ne yana magana innahu yuqatibu Allah kama yukadabul insan yana magana da Allah kamar yana magana cewa Allah ba tare da abin ta ce ba gishiri ba kaza ba kaza ba kaza kuma Allah ka ba ta ma mai yace ah waye ya sifarsa shi yau da ma ba kone yace ah kaza kaza ka ce ai abu musulmi da haka khalifa yace a je a dauki kaza da kaza da kaza a kai gida eh sallar sa ya addu'o'in sa ya komai da komai sai ya koma gida ta ce to bayar Allah fa sake hakuri abin bai zo ba tukunna ta ce gashi har na dafa komai ya riga an gama to saboda haka abinda ake bukata fika da ubangiji ko mu samu aminci zuciyar mu ta yadda Allah zai iya yi shikenan magana wato gidan ta riga ta wuce yawa inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki azizun buwaye ne buwaye ne ma'ana ya fi karfin komai babu abinda Allah madaukakin sarki bai fi karfin sa ba shine ma'ana aziz buwaye ko gagara misali in ji Hausa ko buwaye gagara misali ba za ka taba iya misalta yadda Allah madaukakin sarki yake ba ko menene a tafin hannunsa yake zonti kan sannan kuma Allah madaukakin sarki yana yana ramuwar gayya yana intiqami shine wato gina ramuwar gayya Allah madaukakin sarki yana ramuwar gayya yawwa domin Allah baya duk da yana da hakuri yana da rahama yana da rahama to fa baya son reni baya kuma son wato kenan ganganci ko don haka yana da intikami shine yana daukan fansa idan kai abu da ganganci to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa kar mu ji har wannan stage inda Allah zai intikami akan mu Allah ka taimaka mana an ce lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ladansa ka ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ka fahimtar da mu kuskuren ka yafe mana ka ba mu ikon gyara